تالله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda mun kwana a cikin suratul nahli insha Allah za mu tashi a cikin ta Allah mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah tabaraka wata'ala ce wala qad ja'ahum rasulun minhum haqiqa rasulun wani irin babban manzo minhum daga cikin su ja'ahum ya zake musu sai Allah tabaraka wataala ya nakkara shi manzo din aka kawo shi na kira domin na kiran ta zamo ta girmamawa wani irin manzon da ba wanda ya san girman shi sai Allah tabaraka wataala ya zo musu huwa muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa kaddabu sai suka kare tashi fa akhadahumul adhab sai azaba ta kama su saboda ƙaryata wannan babban manzo me azaba da ta kama su aka ce aljuhu wal khawfu watan yunwa da tsoro wanda da suna cikin ni'ima ya ati harisku haragadan min kulli makani ba ba yunwa ba wahala sannan kuma mutma'innatan babu magana hari a kawo hari amma sai ga shi saboda sun kafin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga yunwa ta zo musu sai ga tsoro ya zo musu wa hum zalimun alhali suna masu zalunta kawunan su fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba Allah tabaaraka wa ta'ala ce ku ci daga abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya azurta ku halalan yana halal tayyiban wanda yake daddada aka ce kulu halalan tayyiban mimma razaqakumullahu kuma wasu ka ce halalan tayyiban shine mafulin kulu ku ci halalan abin da yake halal tayyiban wanda yake daddada mimma razaqakumullahu da abin da ubangi tabaaraka wataala ya azurta mushi washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun washkuru ku gode wa ni'matallahi ni'mar ubangiji in kuntum in dai kun zamo igiyahu ta abudun shi kadai kuke bautawa to ku gode ma ni'imarsa domin ni'ima gode ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala bauta ma Allah gode ma ni'imarsa ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yawan ibada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin ibada shi shi ya ba da haƙƙin ibada yadda ya dace a bauta ma Allah haka manzon Allah yake bauta wa Allah manzon Allah sallallahu duk da matsayinsa cewa shi ne shugaban halitta Allah kaf amma tare da haka yana qiyamul layli har kawahunsa su kumbure har kawahunsa su kumbure ummul mina Aisha ta ce ya rasulullahi ba za ka hutar da kanka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka abin da ya gabata na laifi ko da ka taɓa yi ya gafarta maka abin da ya jinkirta na laifi ko da za ka yi amma ba za ka hutar da kanka ba kana ibada har kawun ka su kumbure maza Allah ya ba ta tausai to shi ne sai maza Allah ke ce mata afala a kuna abdan shakura aisha ni ko ba zan zan bawa mai godiya ba duk ibada da maza Allah yake har kawun sa su kumbure a matsayin godiya ga Allah ne tabaraka wa ta'ala don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce washkuruhu ku gode masa in kuntum iyyahu ta'budun taƙaddama ya gabata miraran da yi wa wata kiraran kuma a maimaici irin wannan in kuntu ya wuta abun washkuru ni'matallahi in kuntu ya wuta abun innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bih Allah tabaaraka wa ta'ala ce innama kebe harrama alaikumul maitata Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta muku mushi ne abin da ya mutu ba a yanka ba shine mushi waddama kuma ya haramta muku jini wa lahmal khinziri kuma ya haramta muku naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bi hakanan abinda aka kururuta sunan wani Allah bihi a wajen yanka shi duk abinda aka ambaci dodo a wajen yanka shi ko aka ambaci gumaka a wajen yanka su ko aka ambaci dai wani Allah a wajen yankawa Allah tabaraka wata'ala ya ce yana daga cikin abin da yake haram wa ma uhilla li ghayri llahi bi faman yadurra ghayra baghin wala 'adin fa inna Allaha ghafurur rahim faman yadurra Allah tabaraka wata'ala ya ce ko da yace kada a ci alhinzir kada a ci mushe kada a ci jini da sauransu sai ce amma kuma saboda shi musulunci abu ne wanda yake mai sauki Allah tabaraka wata'ala bai nufin tsanantawa وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى don haka bai ce duk halin da zaka shiga ba kada ka ci mushi sai Allah tabaraka wataala ya ce a'a fa man yadurra duk wanda ya bukatu aka bukatar da shi amma fa ghaira bagin ba azzalumi ba wanda ya tare hanya can ya koma daji yana fashi to shi babu bukatar da za ta bukatar da shi ya ci mushi saboda yana cikin shi mai fushi ne da Allah wanda Allah ke fushi da shi ne wala adil ko kuma mai ketare iyaka su waɗannan duka ba su cikin wannan sassabci na ubangi tabaraka wata'ala da yace famanil durra to fa inna Allah ghafurur rahim to sai aka ce amma ghayra bagin wala adil ai shi ne amsa shi duk wanda ya bukatu aka bukatu da shi zuwa ga cin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambata to shine Allah tabaaraka wa ta'ala ce fa inna Allaha ghafurur rahim Allah ya gafarta mishi amma fa gaira bagin banda watan azzalimi wa wala adin ko kuma wanda yake dan fashi wala taqulu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkalima hadha
wala taqulu lima tasifu kada ku rika cewa ga abinda harussan ku take sifantawa liwasbi alsinatikum kawai saboda sifantawa harussan ku watan ga alkaliba abinda yake ƙarya harsun ku tana sifanta ƙarya amma ku rika cewa hadha halalun wa hadha haramun bisa kan ƙarya wannan halal ne wannan haram ne Allah bai halatta ba Allah bai haramta ba ku daina yin haka domin mi domin Allah tabaraka wa ta'ala bai halatta ba ku ce ya halatta ko bai haramta ba ku ce ya haramta li taftaru ala Allah al-kadhiba kawai don ku kirkiri al-kadhiba ƙarya ala Allah ku dangana ga Allah binisbati zalika ilayhi danganawa ga Allah domin duk wanda yace abu kaza halal duk wanda yace abu kaza halal kamar yace Allah ne yace domin ba mai halattawa sai Allah haka wanda yace abu kaza haram ko bai ce Allah ya ce kamar ya ce Allah ya ce saboda mi saboda ba mai haramtawa sai Allah to shine Allah tabaaraka wa ta'ala ce litaftaru ala Allah al-kadhib innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhib la yuflihun sani dai waɗannan da suke kirkirar al-kadhib ƙarya ala Allah suna danganawa ga Allah la yuflihun ba su samu babbar rabo ko kada mata'un qalil ko da sun suna cikin wani jin daɗi a nan duniya to lahum mata'un qalil suna cikin dan jin daɗi ne dan kankani fi duniya a duniya domin shi jin daɗin duniya ko bai yanke ba kullun aji kullun aji to in an dunkule shi ga baki ɗaya qalilun haka Allah tabaraka ta'ala ce qul mata'ud dunya qalil jin daɗin duniya ga baki ɗaya kaga mata'ud dunya ga baki ɗaya yace qalilun dan kankani ne domin sai an waye gari duk jin daɗin da aka yi a duniya sai a ɗauka kamar mafarki ne a kai kaga matawun ƙalilin ke walahun azabun ali Allah tabaraka wa ta'ala ce sannan kuma in sun ji dan jin daɗin dan kankani sannan kuma azabun wata irin azaba alimu mai raɗaɗi walahun ita ce tasu fil akhirati a lahira wa ala alladhina hadu Allah tabaraka wa ta'ala ce yana ga waɗannan da suke yahudanci ma'ana yahudawa haramna ma qasasna alaik mun haramta musu abinda muka kissanta gare ka min qablu tun gabanin haka ma'ana fi ayi a cikin ayati wa alal ladina hadu haramna kulli zufrin wa yana ga yahudawa mun haramta musu dukkan abin da yake mai mai zufrin akai fani ila akhiriha har zuwa karshen ta wa ma zalamnahum Allah tabaaraka wa ta'ala ce wanda muka haramta musu abinda muka haramta musu ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun zama yazlimun suna zalunta anfusahum kawunan su ne irtikabil ma'asi da hawan watan ma'asi sakon Allah kala kala thumma inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim Allah tabaaraka wa ta'ala ce thumma inna rabbaka sannan sani dai ubangijinka lillazi na amilu su'a ga waɗannan da suka aikata mummunan aiki shine a shirka shirka bi jahalatin cikin jahilci suka aikata shirkar sun mata sannan suka dawo suka tuba min ba'di zalika bayan aikata shirkar ko sabon wa aslahu suka kyautata amalahum aikinsu inna rabbaka sai ya sake dawo da inna rabbaka wajen amsa wajen jawabi sai ce inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim sande ubangijinka lagafurun mai yawan gafara ne lahun gare su kuma rahimun mai jin ɗaya ne gare su min ba a jiha bayan aikata wannan aikin a cikin jahilci inna ibrahim inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الله تبارك وتعالى ينزكما yana magana akan kissanta kissar annabawa domin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara samun natsuwar zuciya don ya ce kullun naqussu alayka min ba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak duk inda Allah ya kisanta mu manzo Allah ya kisar wani annabi ana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara samun taraki cikin natsuwa tsakaninsa da Allah da kuma aikin da aka dora mashi za a kisanta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kissa annabi Ibrahim domin me domin shi uba ne ga wannan addini na musulunci eh millata abikum Ibrahim millata abikum Ibrahim haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake kiran annabi Ibrahim don haka manzo Allah yake cewa ana da'awatu abi ibrahim da haka yace inna ibrahim sallallahu alaihi ibrahim kana ummatan ya zamo jagora imaman aw qudwatan ko abin koyi jami'an li khisalil khair wanda ya tarar da tadodi na alkhairi don haka yake cewa addu'a ce annabi ibrahim yayi Allah ya amsa mishi ya ce waj'alli lisana sidqin fil akhir Allah ka sanya ni in zamo lisana sidqin watan harshe ka samu harshe wanda yake ambato na gaskiya fil akhirin a wanda za su zo baya don haka za ka isko duk wani annabi da zuba annabi ibrahim yana da alaka da annabi ibrahim yana da alaka da annabi ibrahim don haka ake ce da shi ma shajaratul anbiya to annabi ibrahim kana ummatan ya zama ummatan jagora ya zama ummatan ai qudwatan abin koyi wanda ya tara dukkan tadodi na alkhairi qanitan lillahi mai tsananin da'a lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala hanifan yana makarkaci gabarin dukkan addinai ila dinil qayyim zuwa ga addini wanda yake mai kakke santa wanda babu babu karkata a ciki walam yakun minal mushrikin mushrikai da laraba da suke cewa su na annabi ibrahimu ne sai Allah tabaraka ta'ala ya barrantar da annabi Ibrahim ya ce annabi Ibrahim lam yakun zan min mushrikin daga mushrikai ba eh yahuda in sun ce suna annabi Ibrahim ne sai Allah tabaraka ta'ala ce ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya ai annabi Ibrahim bai yahudanci ba bai hude bane ba ba nasare bane to nan ma mushrikan laraba Allah tabaraka ta'ala na ce musu wala mai kumil mushrikin kullama zakara Allah Ibrahima duk lokacin da Allah ya ambaci annabi Ibrahimu labudda an yubarri'ahu sai ya kubutar da shi min shirki daga shirka eh amma babu wanda Allah ke barrantawa daga shirka illa Ibrahim sai Ibrahim wahdahu shi kadai huwa qudubut tauhidi shi yace annabi Ibrahim shine qudubin nan na tauhidi ɗayan ta Allah la takallamu illa fi tauhid duk maganganun annabi Ibrahim na tauhidi fa innahum kaji abin da ke ce fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin illa rabbul alamin yace fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin haka yake illa rabbal alamin eh mastasnati la mujiban tamansi illa rabbal alamin zaji fa innahum dukkan su makiyana ne yace dukkan su aduwwun li makiyana ne ce illa rabbal alamin wa khalilullah shine badadin Allah tabaaraka wa ta'ala ar-rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa kullun nasi hatajuna li shafa'ati hatta ibrahim dukkan dukkan mutane suna da bukata da cetona sai manzo Allah sai ce hatta ibrahim hatta ibrahim al-khalil har annabi ibrahim al-khalil badadin Allah yana da bukata da cetona matsayin annabi ya wuce tunani da hankali domin wannan al'amari ya tabbata a hadisai domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ranar tashi al-kiyama za a zo ana neman ceto wajen shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fara da annabi Adamu an zo neman ceto wajen annabi Adamu aka fara saboda shine Abu Bashar da aka fara da shi ce ina maganar ce tunan ba matsayin shi bane a dai gurgu sa zuwa jan annabi nuhu a je wajen annabi nuhu ya ce ina ba matsayin shi bane a je wajen har a je wajen to daga ciki an zo wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce ni ma ina da abin da nake gudun aimanta taso wajen allah don haka ku je wajen annabi musa shi ke magana da allah kalimun layi har a tuke da manzo allah sallallahu ta'ala sallam manzo allah ce ana laha ana laha kuma hadisi ya ce duk annabin da aka zo wajen shi ana neman ceton nan in ya ce bai iyawa to da shi za a ɗungumo kuma zuwa wajen wani annabi kaga kenan da ƙarshe dukkansu sun ɗungumo sun zo wajen manzo allah sallallahu ta'ala sallam dukkan annabawa gabaki daya don haka alkiyama wanda ya ce an tsaye da alkiyama don a gwadi girma da darajar manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya yi daidai shakiran li'al'umi Allah tabaraka wa ta'ala ce annabi Ibrahim shakiran mai godiya ne li'al'umihi ga ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya zaɓi annabi Ibrahim, ya zaɓi annabi Ibrahim, wahadahu kuma ya shiryatar da shi ila siraɗin zuwa ga tafarki mustaƙimin wanda yake madaidaici. Ba ka yi cewa ka zalika nuri Ibrahima malakutar samawati wanda ya kuna da mafini. Haka muke nuna na Ibrahim malakutun sammai mulki ababen iko ababen mamaki na mulkin Allah ta baraka wata ala da ke cikin sammai da kasai. Allah na nuna annabi Ibrahimu don ya samu yaƙini ya ga rana ya ce haza rabbi ya ga wata ya ce haza rabbi ya ga tauraro ya ce haza rabbi da haka ya ce la illam ya haji ni rabbi la kuma nan min al-qawmin dhalin yace in Allah bai sheta da zan zama cikin waɗanda suka bace Allah tabaaraka wa ta'ala ina yace ina aika zababbe ne ba magana mata tare da kai don haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi a makamin tauhidi da makami ne yaqini wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma al akhira yana cikin salihin zababbun bayi alladina lahum darajatul ula wadannan dake da darajoji wadanda suke madaukaka thumma awrasna ilayka wa ahina ilayka an karanta na'am wa atainahu fid dunya hasana wa atainahu mun ba annabi ibrahimu hasanatan kyaukyawa fi duniya a cikin duniya shine as-sana'ul hasan kyaukyawa ambato domin ya ce waje alli lisana sidqin al-akhir to shine Allah tabaaraka ta'ala ya ba annabi ibrahimu duk wanda zai zamme addini sai kaga ya liko da annabi ibrahimu sai ya liko da annabi ibrahim to wa atina fi duniya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina as-salihin wa innahu sande cewa shi annabi ibrahimu lamina salihin yana cikin na kwarai fil akhirati a lahira alladhina lahum darajatul ula wanda suke da darajoji wanda suke madaukaka thumma auhayna ilayka thumma auhayna ilayka sannan ya rasulullah mun yi wahayi gare ka anittabi millata ibrahim hanifa an cewa ittabi ka bi millata ibrahim addinin annabi ibrahim hanifan hali kasancewa kana makarkaci gabarin dukkan addinai zuwa ga wannan addini ko kuma hanifan ya zama hali ne na shi annabi ibrahim hali ne na annabi ibrahim din cewa ka bi addinin annabi ibrahim hanifan halin kasancewarsa yana makarkaci gabanin dukkan addinai ila addinin qayyim wama kana min al-mushrikin annabi ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba karrarahu ya sake maimaita sharaddan ala za'amil yahudi wan nasara saboda raddi ga rayawan yahudawa wanda sara annahum ala dinihi masu cewa addinin annabi ibrahim suke Allah ya ce ƙarya suke yi su mushrikai ne annabi ibrahim kuma kuma ka da mushrikin bai zama cikin masu shirka
inna ma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawma al-qiyamah كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
Allah tabaraka wa ta'ala ce innama ju'ila sabtu innama ke da ju'ila an sanya as-sabtu furidu ta'zimuhu an fardanta girmama atan rana ta asabar alal ladina ikhtalafu absa wadannan da suka yi sabani fiye a cikin sa ala nabiyim absa annabinsu wa humul yahudu su ne yahudawa amara Allah tabaraka wa ta'ala al-yahuda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci yahuda an yatafarraqu yawmal juma'a watan sufinta daga ayyuka a ranar juma'a faƙalu la suka ce a'a la nuridu su ba son juma'a na katawu yau musabti suka ce su sun fi son ranar asabar watan su a ganin su wai asabar ita ce allah ya rubutu bai yi halitta a ciki ba don haka su ma sun zaɓi asabar don haka suka ce sun zaɓi asabar to saboda haka ne watan da suka yi haka fashuddi da alaihim sai aka tsananta a kansu wa inna rabbaka sanadai ubangijinka la yahkumu bainahum yawmal qiyama lalle tabbas zai yi hukunci bainahum a tsakanin su yawmal qiyama ranar tashi alqiyama fi ma kanu fihi ikhtalifun cikin abinda suka zama suna sassabawa min amrihi na al'amarin sa to menene watan hukuncin da Allah tabaaraka wa ta'ala zai tsakanin ranar tashi alqiyama yace bi an yuthiba at-ta'i'a wa yu'azziba al-'asiya Allah tabaraka wata'ala ya ba wanda ya da'a gare shi lada da sakamako wanda kuma ya sabe shi ya azabtar da shi da keta wannan ta alfarmarsa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah tabaraka wata'ala kuma daga cikin tarbiyyantar wanda yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi tsari na ya zai yi kira zuwa gare shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ce to ga yadda zaka kira ud'u kai kira ila sabili rabbika zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikimati da hikima daga cikin fasarorin hikima aka ce alqur'ani kai kira da alqur'ani domin alqur'ani babu abin da ke kira zuwa ga Allah kamar alqur'ani wal mau'izati hasana da kuma kyaukyawan wa'azi kyaukyawan wa'azi kaga Allah tabaraka wa ta'ala yana tarbiyyantar da manzo Allah ga yadda ya dace ya kira zuwa gare shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati daga ciki aka ce da da da kyakkyawan usulubi kyakkyawan usulubi da kyawawan dabi'u kada ya zan kai mai kira ne amma kuma ayyukanka na mai korewa ne domin mu'amalarka da yadda kake son a jawo zuwa ga shiriya ayyukanka ba su karantar da haka kai mai son a shirye ne amma kullun ayyukanka da tsanantawarka mai korewa ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna minkum lamunaffirin akwai daga cikin ku waɗanda su maimakon su jawo zuwa ga musulunci sai suna kore su ba ka buɗe baki ka yi magana ba ka zo sallah ka tsananta ka tsawaita akwai mai bukata akwai marar lafiya akwai tsoho akwai mai bukata akwai marar lafiya akwai dattijo waɗannan sai ka kila akari da su in ka tashi kai ta zuba kira'a kai ta zuba kira'a wani saboda kawo halda shi yau sanadiyar ka sai ki zuwa jami'a to da manzo Allah ya sai ya ce wa inna minkum lamunafirin me yasa kuke haka maimakon ku rika jawo mutane zuwa ga musulunci sai ku rika kore su to gashi ne yanzu saboda tsananta da kake wani yaƙi zuwa jami'a to ina ta ga wanda ke sakin harshen shi a cikin zagin bayan Allah kuma da sunan mai da'awa da sunan mai kira annabi sallallahu ta'ala sallam shi yafi kowa kaifin hankali kuma shi ne Allah ya koma duk duniya gaba ke da ya kira ta amma tare da haka Allah ke cewa udku ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wal mau'izati al hasana da kyakkyawan wa'azi da kyakkyawan wa'azi wanda kake neman shiritar da shi ladaba kake bin shi da hankali amma abinda ka gane da wanda baka gane ba ka dira akan shi ka rika kafirta mutane akan abinda ko makaruhi bai kai ba amma kana auna kafirci tiya-tiya da kasan ana auna tiyar dawa ai kaga wannan cin amana ce ta da'awa Allah tabaraka wa ta'ala bai ce ayi da'awa haka nan ba ayi da'awa da hikima ayi da'awa da mau'izatil hasana in kaga mutum a karkace sai ka jawo hankali shi cikin ladafa ladafa ta sa wasu suka shiga musulunci ta manzan Allah ladafa annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa suka shiga musulunci yanzu waɗannan masu tsanantawa masu kafirtawa da suka ga dama masu badda'awa da suka ga dama in ta su ne ina musulunci zai kai ba inda musulunci zai kai don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake son mai da'awa ya zama mai tausasawa mai da'awa ya zama mai tausasawa bambancin da ke tsakaninka da wani na fahimta a addini kada ya sa ka zama zuciyarka ta bushe kamar tsakanin musulmi da kafin kai kai ne musulmi shi ne kafin ba inda Allah ta baraka wata alace mai da'awa ya kasance haka mai da'awa na so ya zama mai kyawawan ɗabi'u wanda daga kyawawan ɗabi'unsa ma zai sa a karɓi musulunci zai sa a karɓi shirya zai sa a karɓi wa'azi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasan wajadilhum billati hi ahsan kuma yadda manzo Allah ya zauna da yahudawa yana karantar da lalle ga yadda Allah ya karantar da shi kuma ya iya kuma aka yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su amma billati da mujadalar da take a hasan hi ahsan watan bisa kan uslubi wanda yake kikkiawa kad du'a ila Allah kamar kiran su zuwa ga Allah bi ayatihi da ayoyinsa ku dibi ayoyin Allah ba yanzu kwa sa ma Allah abokin tarayya wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci rana ya halicci wata to ku ababen da kuke bauta ma me suka halitta ba su halicci komi ba don haka da hikima ake bi sai ka ga wani bawan Allah ya taho da ya zo sai iske garin duk abin da suke yi bautar gumaka suke yi ka gano ana wa'azi bil hikmati wal mu'izatil hasana shi ne usulubi da ya zo a garin sai iskotu suna bautar gumaka kuma shi mumini ne mai shirya ne yana nan tare da su yana wazi a hankali a hankali sai aka yi fari da aka yi fari sai suka zo wajen shi ga halin da ake ciki ƙasa ta bushe ƙasa ta bushe ana cikin mawuyacin hali sai ce musu to ni shawarar da zan bayar gumakan nan da kuke bauta mawa kamata yau mu gane ranar su kaga cikin hikima mu gane ranar su a ce a ɗan roƙe su magani ko za a samu ruwa shi ganin ko sai suka ce ito haka ne ya yi ya haka ne ko lalle ya yi shi ganin sai aka runguma da shi da su shi yana da manufa aka tafi aka yi ta yi aka yi ta neman gumaka cewa su ba da ruwa aka yi ta yi aka yi ta yi aka gaji ya ce to kun ga abin nan ina ganin abin nan ba za su ba da ruwa ba gumakan nan ba za su ba da ruwa ba ya ce to ni ina da abin bauta wanda ina ganin ina da kyakkyawan itikadi tsakanin na da shi zai ba da ruwa shi kana da abin bauta wanda zai ba da ruwa cikin na da shi na sai kira su zuwa ga ibada ya kira su zuwa ga ɗayanta Allah aka zo aka roƙi Allah wanda shi ne makaɗaici shi ne mai ba da ruwan dama da aka roƙe shi kinu sai aka samu ruwa suka ce ashe ma muka yi ta wahala kawai muna ta bautar wani abin da bai da amfani ga mai amfani gaba ɗaya garin sai musuluntar da su to amma da da ya zo garin ya diran musu yana zaginsu yana tsine musu yana kafirta su za su shiga musu za su saurare shi amma sai ya bi cikin larama da hikima haka ake son mai da'awa ya kasance inna rabbaka huwa alamu man dalla Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ka shine masanin wanda ya bace an sabilihi gaba da tafarkin sa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine masani ga waɗanda suke shiryayyu fa yujazi zai saka musu wa hadha qabla al amri bil qital wannan fa tun kafin Allah ya umarni da ayyaki ne wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih Allah tabaraka wa ta'ala ce idan za ku yi ramewa idan za ku ɗaukansa to fa aqibu ku dau fansa bi misli ma uqibtum da gurgudun irin yadda aka yi muku lamma qutila hamza lokacin da aka kashe sayyidina hamza ma'ana yi shahada wa muthila bi aka yi mai musla aka yayyanka aka farka cikin sayyidina hamza aka dauko hantarsa aka tattauna hindu ta tattauna subhanallah ranar uhud to manzo Allah sallallahu alaihi saboda damuwa yake cewa wallahi sai yama kafiran ƙurayshawa mutum saba'in ramo abinda aka yi mahamza ramo abinda aka yi mahamza sai ya mutum saba'in musla wallahu adilul adili Allah tabaraka wa ta'ala na manzo Allah ne sallallahu ta'ala sallam amma sai ci ya rasulullahi ba haka za ka yi ba wa in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum bihi mutum ɗaya aka kashe maka in za ka yi ka kashe mutum ɗaya in za ka yi kai ma mutum ɗaya musula ba saba'in ba shi wai ci wallahu a adilul adilin Allah shi ne mafi adalcin masu adalci in arantar musulata kuma filibi wahid in kana nan za ka yi musula to ɗaya za ka yi ma domin ɗaya suka yi maka inda ma matsalu laka bi wahid mutum ɗaya suka yi musula saboda haka ɗaya za ka yi ba saba'in ba wala in sabartum Allah tabaraka wata'ala ce kuma tabbas da za ku yi hakuri anil intiqami ku daina daukar fansar ku fasa daukar fansar lahu khairul lisabirin yin haka shi yafi lisabiri daga masu hakuri fa kaffa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa kaffara an yamina maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yace to kura ko ɗayan ma ban rama ko ɗayan ma na yafi rantsuwar da manzan Allah ya ce wallahi sai ya mutum saba'in musula daga cikin su ramu abinda aka yi mahamza to sai ya fitar da kafara fitar da kono na wannan rantsuwa da yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasbir wa ma sabruka illa billah kaga ana maganar cewa wala in sabartu lahu khairul sabirin to wanda ta biyo ba sai ta sake magana akan hakuri wasbir kai hakuri ya rasulullahi cikin abin da kake haduwa da shi na izaya daga mushrikan larabawa wa ma sabruka illa billah hakurinka bai zama ba illa billah sai da dan Allah ne bi tawfiqihi da datan ubangiji ne tabaraka ta'ala wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki a kan wayannan kafirai illam yu'minu in basu imani ba li hirsika ala imanihim don tsananin kwadan da kake yi su imani suka ki to ya rasulullahi kada ka damu kada kai bakin ciki akan basu imani ba wala tafi dhayyin mimma yakurun kuma kada ka zama a cikin kuncin zuciya mimakurun saboda abin da suke kulle-kullen makircin da suke maka la ta hatan mabi makarhim kada ma ka kula ka damu da makircinsu fa'ana na siruka alaihim Allah ta baraka wata alace ne mai taimakon gari a kansu inna Allah ma allazi na taɓau wallazi na umar sinun inna Allah hadahar ubangiji ma allazi na taɓau yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa ma'ana ittaqaw ay ittaqaw al-kufra wanda suka kare kansu daga shiga kafirci wal ma'asi kuma suka kare kansu daga fadawa zunubai to Allah yana tare da su ma'ana yana tare da su zai taimake su ma'ana yana tare da su yana tare da suna tare da taimakon ubangiji tabaraka wataala shine inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun waɗanda suke kuma muhsinuna masu kyautatawa bi da'ati da bi was sabri da hakuri to menene madiyar bil auni wan nasri Allah na tare da su da taimakon sa da nasararsa Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ma'iyatu khassatun bi ahli taqwa watan ma'iyyar sa take bantu da ahli taqwa wa ahli ihsan da ma abuta watan ma'iyyatu khassatun bi ahli taqwa wa ahli ihsan da masu ihsani ma'ana ihsani waɗanda suka taka maqamul ihsani na anta abudallaha ka annaka tara su ne auliyawu fali haza wa taraggabu fi ziyarati al-awliya don haka suka kwadaita a cikin ziyarar waliyai Mm. domin suna tare da Allah inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun na'am سورة الإسراء مكية وهي مئة وعشر آيات بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
alhamdulillah mun kammala wannan sura ta suratul nahli za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul isra'i ita ma suratul isra'i tana daga cikin surorin makka ita ma makkiya ce domin za ta yi magana akan isra'i da manzo Allah sallallahu ta'ala da sallam da aka yi wanda a makka aka yi wannan isra'i wanda akwai sabani a wajen malamai na wace shekara aka yi wannan isra'i don haka maganganu kamar da irin su imam al-qadi iyar suka kawo da al-imam suyudi rahimahullah akan yaushe a wace shekara aka yi isra'i da mi'raji isra'i da mi'raji an ce an yi shi ne kafin hijira da shekara biyar aka ce kafin hijira da shekara uku aka yi isra'i da mi'raji amma da ittifaka a makka aka yi isra'i da mi'raji wannan sura kamar yadda aka karanta kuma sunanta suratul isra'i za ta yi magana akan wata babbar mu'ajiza daga cikin mu'ajizozin sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko kuma ka ce wata khususiyya daga khususiyoyin sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan sura za ta yi magana akai saboda haka wannan khususiyya Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita shine Isra'i da Mi'raj Allah bai yi Isra'i da Mi'raji da wani annabi ba in ba da sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba Allah tabaaraka ta'ala ya gana da watan annabawa a cikin yanayi daban-daban a cikin kuma hali daban-daban kamar annabi Musa alaihi salam surori da yawa suna karanta mana irin su ɗaha ga yadda Allah tabaraka wata'ala ya gana da annabi Musa alaihi salam ya dawo daga Madiyana ya hango wuta ya ce bari ya je wajen wutan nan watakila ya gano hanya saboda sun ɓace kuma ya samu abin da za su ji dumi to yana zuwa ashe ba wuta bace Allah yake nufin ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna da banu Isra'ila to a nan sai Allah ya gana da Nabi Musa alaihissalam da Allah ya gana da Nabi Musa alaihissalam har ya kai cewa yana son ya ga Allah da ya kai ya ce yana so ya ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce lan tarani walakin unzur ila al-jabal in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa da annabi Musa alaihissalam ya nemi ya ga Allah Allah ce a baka gani na lan tarani baka gani na ka ganin wani karatu ne lan tarani ba ka ganina Allah bai ce lan ƙura ba a ganina ba domin akwai wanda zai ga Allah shi ne sai damu lana rasulullahi kaga cewa ba ka ganina kai dai ne ba ka ganina ba ba a ganina ba domin akwai wanda aka keɓance ma wannan gani shine manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam to da Allah ya tajalli ga dutse sai ga dutsen ya dandake ya zama gari annabi Musa kuma ya fadi alaihi salamu magshiyan magshiyan annabi Musa alaihi salatu wassalam kaji yadda ganawar annabi Musa ta kaya tsakaninsa da mahaliccinsa haka annabi Yunusa ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala amma a cikin yanayi wanda yake mai tsanani domin ƙuri'a aka yi da aka yi ƙuri'a sai ta kama shi fasahama fakana min al-mubhadin da ƙuri'a ta fada kan shi da duk aka yi ta fada kan shi da duk aka yi ta fada kan shi da ƙarshe dai sai dauki kaddara yace bayyawa a halakar da mutane da dukiyoyinsu saboda shi sai sai sai kunduma sai fada cikin ruwa kawai da ya fada cikin ruwa sai kifi ya haɗe shi da kifi ya haɗe shi wannan kifin kuma wani kifi ya haɗe shi sannan ya koma can karkashin ruwa sannan ya munajati da Allah sannan muka jera cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaji sai da annabi Yunus ya shiga cikin mawuyacin hali sannan Allah ya gana da shi amma duka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba irin wannan gana da aka yi shi ba kuma dukkan su an gana da su da al'alamus sufli anan ƙasa duk gana da ake da su annabi musa a nan ƙasa aka gana da su annabi yunusa a nan ƙasa aka gana da shi duk annabin da allah ya gana da shi a nan ƙasa ya gana da shi wanda aka nuna ma abinda aka nuna mishi na ajaibul malakuti irin su annabi ibrahimu wa kadhalika nuri ibrahim malakutus samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin yana ƙasa ba a rabu da wannan al'alam sufli ba da za a gana da shi amma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam gaba ɗaya sai da aka rabu da wannan alam ɗin gaba ɗaya aka wuce sammai aka wuce inda aka wuce duka sannan Allah tabaraka ta'ala gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mu'jiza wadda masu lissafin mu'jiza na karanta na lissafa Isra'i da Mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizojinsa kuma fi nafsi lokaci ana lissafa su a cikin hususiyoyinsa abinda Allah ya keɓanci manzala shi kadai bai yi da kowa ba saboda haka wannan hadisan da suka yi magana a kan isra'i da mi'raji suna da yawa sahabban da aka ruwaici isra'i da mi'raji daga gare su sahabbai ne masu tarin yawa don haka malaman hadisi suke cewa shi hadisin isra'i da mi'raji ya kai haddin tawaturi ya kai haddin tawaturi ko ba dan aya da ke magana a kan subhanallazi asra bi abdihi laylan min masjidil harami hadisin isra'i kadai in mutun yayi musun su ya kafarta domin hadisi mutawatir musun shi ridda ce ridda ne saboda haka hadisan da suka zo wasu sun zo masu tsawo da bayani mai fadi wasu sun zo a takaice da ba da kanun labarai to haka suka zo daga tarin sahabbai kamar da imamu suyudi ya jero sahabban da aka ruwaici isra'i da miraji daga gare su suna da yawa ya ce irin alsunu maliki ubai ibn kab buraida jabir ibn abdullah huzaifa ibn al-yaman samura ibn jundub sahal ibn abdullah sahal ibn sa'ad sahal ibn sa'ad shaddad ibn aus suhaib abdullah ibn abbas abdullah ibn umar عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود عبد الله بن اسعد بن زراره عبد الرحمن بن قرط علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب مالك بن صعصعه ابي امامه الباهلي ابو ايوب الانصاري ابي حيه ابي الحمراء ابي ذر الجفاري ابو سعيد الخدري ابو سفيان بن الحرب ابو ليلى الانصاري ابو هريره عائشة أسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهما أم هاني أم سلمة رضي الله تعالى عنها kaga wannan mutum sahabi talatin wanda aka ruwaici kowanne an ruwaici hadisin isra'i da miraji daga gare su saboda haka ya kai haddin tawatu ya zo daga tawagar sahabbai daban-daban kuma tawagar tabi'ai daban-daban su kuma sun ji daga sahabban nan tawagar su daban-daban kamar da yazo a cikin watan al-khasa'isul kubra wanda wannan hadisi na wannan hadisi na Isra'i da Mi'raj kamar yadda Imam Muslim ya ruwaita a gurguje hanyoyin hadisin suna da yawa da ƙare-ƙaren suna da yawa imam al-qadi iyal ya kawo su daban-daban ya ce riwayar wani tana da ƙari akan riwayar wani riwayar wani na da ƙari akan riwayar wani haka ya rika jero su kamar wani hadisi na imam muslim ta kan anas ibn malik radiyallahu anhu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an zo mun da baraka an zo mun da baraka wadda take dabba ce wadda take mai fari fara ce tas ta cira jaki ta cira jaki amma watan bata kai watan bata kai alfadari ba kuma daga hususiyoyin wannan dabbar saboda za a girma manzo Allah da wata hususiyar da shi kadai ke da ita to dabban ma da zai hau sai ta zamo wata ce ta daban wadda tana da kususiyoyi daban ba ko ce da bakinci ba ga ta ne da siffa ta mutum kuma duk inda idon ta yi culla nan take aji kokotanta duk inda nisan inda idon ta yi kai to can kokotanta yake kaiwa haka maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce da aka zo mishi da ita sai ya hau da ya hau alaihi salatu wassalam kafin ya hau ma ai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ne a wata riwaya yana bacci ko a ɗakin ummu hali ko kuma a gindin ka'aba haka riwayar sun kawo wasu ce a ɗakin ummu hali ne yana bacci sai aka tashe shi mala'ika jibril ya ce ya rasulullahi tashi tashi Allah yana nufin ku gana yau cikin daren nan Allah na nufin ku gana cikin daren nan kaje isra'ila kenan daga na ka fara ga dabba mala'ika jibril ya taho da ita ita ce buraka maza Allah ya yunkura zai hau sai dabba ta ta toma ta ta toma mala'ika jibril ya katsa ma dabba tsawa ya ce abi muhammadin taf'alu haka yanzu manzan Allah ne kike kike ma wannan buraka ko kake ma wannan buraka yace to ka sani ko ki sani babu wata halittar da ta hauki wanda ya kai shi daraja da girma a wajen Allah yace wannan magana sai ta sa buraka sai ta yi la'asa ma'ana sai ta yi lakwas farfadda a rakan take ma sai gumi ya kare maburaka saboda tsananin girman zancen da ake mata na girman manzan Allah sallallahu sai ta kwanta tana kwanta manzan Allah sallallahu sai ya hau sai tafiya ta nota tafiya ta nota sai batul mikdis akwai abubuwan da suka faru kafin hakan masu yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi ya haɗu da ya wuce da annabi Musa yana sallah cikin kabarinsa wanda ke tabbatar mana da cewa wanda yake raye na haɗuwa da wanda ya faci wannan suna ce ta Allah kuma abinda abin ke karantarwa ƙudurar ubangiji ƙudurar ubangiji kuma da ya wuce annabi musa ɗin kuma ya je can baitul maqdis kuma ya haɗu da shi suka yi sallata sannan kuma kafin nan ya wuce da baitul laham a baitul laham din nan sai mala'ika dole ce manzala sassalam ka sauko kai nafila a nan ya ce nan kuma ina ne ya ce nan ne mahaifar annabi isa alaihissalam kaga kenan ana girmama mahaifar annabawa gashi an ce manzan Allah ya sauko ya yi nafila ya yi ibada da ubangi tabaraka wa ta'ala don murna da farin ciki da wucewa wurin aka fi annabi isa to inda za a yi murna da farin ciki da wucewa a baitul lahab don mi ba za a yi murna da farin ciki da makka inda aka fi madina da inda aka fi manzan Allah sallallahu da madina inda manzan Allah ya hijira da kuma watan da manzan Allah ya samu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga duk wannan na tabbatar da murna da farin ciki da samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake matabbaci an ce lokaci yayi za mu tsaya anan ubangiji Allah ya mana muwafaqa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka yi mana gudunmawa da alkhairinsa ubangiji Allah ka yi mana gudunmawa da alkhairinsa Allah ka bi ibadunmu wannan wata mai albarka ubangiji Allah ka sanya mu cikin yantattu bayanka ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda kake wa gafara daga zunubansu alfarma sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين